بسم الله الرحمن الرحيم شرح ما ثمانين دا سبعين دا تقص بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أن العبادة لا يكون محق أن العبد لا يكون محققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني إخلاص العبودية والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام الأولى أهل, أهل الإخلاص والمتابعة وأعمالهم كلها لله وأقوالهم ومنعهم وعطاؤهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى لا يرون من العباد جزاء ولا شكورا أعد الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فإنه لا يعامل أحد أحدا من الخلق إلا من إلا ل إلا لجهله بالله وجهله بالخلق والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من من عامل عملا صوابا عاليا منه وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وأحسن العمل أخلصه وأصوبه والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وهو العمل الحسن في قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامل فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله إن الله تعالى إنما يبعد إنما يبعد بأمره إنما يعبد بأمره ولا بالأهواء لا بالأهواء والآراء الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة وهؤلاء شرار الخلق وهم المتزيرون بأعمال الخير يراءون بها الناس وهذا الضرب يكثر يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من من المنتسبين الى الفقه والعلم والفقه والفقر والعبادة فإنهم يرتكبون البدع ويرتكبون البدع يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة والمحبة أن ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وفي أضراب هؤلاء نزل قول الله تعالى قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم الضر الثالث من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل وكل من عبد الله على غير غير مراده والشام ليس في عبادة الله فقط بل في عبادة الله كما أراد الله ومنهم من يمكث في في خلوة تاركا تاركا للجمعة ويرى ذلك قربا ويرى ذلك قربة ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربة وأن وأن صيام يوم الفطر قربة وأن ومثال ذلك الضرب الرابع من أعماله من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى كطاعات المرائين وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللغني وللغنم وللغنم ويحج ليقال ويحج ليقال ويقرأ ليقال ويعلم ويعلم ليقال فهذه أعمال أعمال صالحة لكنها غير مقبولة قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فلم يؤمر فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها والقائم بها هم أهل هم أهل إياك نعبد والقائم بهما والقائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Lahadi sha bakwai ga watan Jumada Tsani sha shida ga watan Jumada Tsani shekara ta dubu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da bakwai bakwai ga watan Disamba dubu da ashirin da biyar miladiyya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin tajrid tauhid mufid na Ahmad ibn Ali al-Maqdisi a yau insha Allah malam zai shiga da mu wani wani kunshi daban kunshi da duk magana da za a yi za a yi magana ne akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah a zai yi magana akan cewa babu abin da zai yi in ba da waɗannan asali guda biyu ba la ilaha illallah da muke faɗa ga Muhammadu Rasulullah da kuma bai muka alƙawara ta muka ya lokacin da muka fara haka da lokacin da bawa ya ƙara cika da imanin sa ya faɗi wannan kalma ta tauhidi to wannan me ya faɗa me ake tsammatan shi sai ya aikata su in bai aikata ba wataƙila ma dala da dawo ta sa ta warbu bayan ce wa alam anna da abda la yakunu mutahaqqaqan bi ibadati Allah ta'ala illa bi aslayn ahaduhuma mutaba'atu rasul sallallahu alaihi wa sallam wa thani ikhlasul ubudiyyah والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام ما ليش كسني أقيم كراتو cewa bawa ba zai zama ya gazgata bautan Allah ba hakikanin bautan Allah sai idan wannan bautan tashi ya yi mata ado da abu guda biyu ɗaya daga ciki shine mutaba'atul rasul shine wato ya zama yana ya wato fare mabanzan Allah biyayya shi daya kaza Allah kawai yake bi biyayya na bai daya wanda baya gwama manzo Allah da wani a wajen biyayya wasani nabi kuma shine ikhlasul ubudiyya shine mutum wato ya tsantsanta ma Allah ta'ala shi kuma addi wato bauta bauta na Allah ta'ala ne biyayya kuma na manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wannan Allah ta'ala kamar yadda ba a mishi shirka haka manzo Allah ba a mishi gwami a bangaren biyayya da shari'a ba wanda zai kawo maka wasu dokoki ka ce zaka bi alhali kuma yana cin karin dukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan asali guda biyu da malai ya faɗa yau manzon Allah biyayya da yima Allah biyayya akan su la ilaha illallah suka gino kuma daga wannan dama wannan kalma din aka aka aka tsatsago wannan kalma wannan asali guda biyu da wanda akan shi ne ubangiji ke karba ko ke karba da an lura ai wannan kalma muke bai ta za mu shiga in mutum da shiga addinin musulunci wannan kalma ce mutum a yayin da ake sa zai kowa ga Allah kana mai bitawa wato idan ka ƙara maka cewa akan wannan abin da ka rayu akan waɗannan kalmomi guda biyu a shi kanshi ubangiji zai karba ko ya karba in ka tsatsata ma Allah bauta to shine yanzu alƙawarin da ka ɗauka tsakaninka da kai da shi na la ilaha illallah da ka ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wannan alƙawari ka ɗauka cewa ba za ka je ka samu wani mahaluki ka ce za ka bauta ma ba kowane ne shi in dai wannan abin sunan bauta ne to za ka je ka ɗauka ka ce za ka bauta mishi ba shi yasa ake kiran wannan kalma kalmatu tauhid kuma ake kiran da kalmatu ikhlas al ikhlas shi ne tsantsanta ma Allah bauta ana kiran da kalmatu tauhid saboda ita ce tauhidin baki da kai ta Allah baki da ɗayan ta Allah wannan kalmar ita ake yi ana kai ta ikhlasi saboda ana tsarkake shi daga dukkan wani wato garwaye na shirka shi ne ma'anar ikhlasi kalmar ka bautar da aka ci Allah ta'ala kadai kadai ka kai ma babu shirka babu kafirci kamar da Allah ta'ala ya ce ala lillahi din khalis ala ku saurara ga Allah ne kadai wato addini tsantsa addini tsantsa ibada tsantsa take wannan ana ga maka ko manzo Allah ba shi da wannan hacci na bauta ala lillahi din khalis a wannan wato ana ka tabbatar ma duk wani mu'mini da cewa har manzannin Allah ba su da kaso ko wani rabo na bauta inda wani abu sunan shi bauta to za ka je ka yi ma manzo Allah shi ba ba za ka je ka yi ma malaika jibril shi ba wannan al-ikhlas da ake faɗi ɗaya daga cikin shiga shikai ne manya guda shida da malamai ke kawowa na sharaɗan sharaɗan kalmar tauhid duk wanda ya ce la ilaha illallah in dai bai cika waɗannan sharɗan ba to la ilaha illallah su ta warware ya riga ya gini ne ya ji ya yi makararin gini makararin gini shine ka je ka gini bai kusa ba uku babu inuwa babu komi kaga shi kenan ba ba yana ka fara da wani gini din kai wani triangle haka haka ba za a fara ba saboda haka to da yazo zai gina mai kai ya gina sosai sai je bar wani abu ya rushe malamai suna suna cewa idan ka ce al-ikhlas شرع لا إله إلا الله ألا لله دين خالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لأن إذا وانا آوي أجا الإخلاص وانا يا كوري مك شركة يا كوري مك دك كجيك أو كوان كجي ذاك غما شيل أبنجيت وانا شيني واتو شرع فرقو شرع دين نبي كم شيني العلم شيء كبر شيني ما فرقو العلم شيني نية ذاك كفهمت أبنا كجاي مكان ka yarda cewa ka fahimci cewa abin da ka faɗa la ilaha illallah shine ba za ka bauta ma wani Allah ta'ala ba ka yarda cewa Yesu almasihu dan ba dan Allah bane ba wan Allah ne ka yarda cewa annabi Musa ko Uzairu ko wane ne ko manzon Allah ko ma wane ne shi shi ba wan Allah ne ka yarda abin da kake faɗa kai kan nabi la ilaha illallah al-ilm shi yasa Allah ta'ala ka yace fa'lam annahu la ilaha illallah kafin a faɗi la ilaha illallah sai da yace ka fara sani tukuna saboda al'ilmu wannan al'ilm shi ka sani wannan ilimi da la ilaha illallah wannan shar'i da kafin ka faɗa la ilaha illallah shi la ilaha ka ce la ilaha illallah ko bayan ka faɗa sai baka bayani ka fahimci bai ka faɗa implication abin da ka faɗa yanzu da za a samu wani kafiri kawai saboda ya saba zama da mu kawai inda muke cewa subhanallah ce subhanallah inda muke cewa la ilaha illallah ce la ilaha illallah wannan bai shiga da shi imani saboda shi ba ya faɗa da niyya ba da ilimi ba da sani ba amma yayin da aka masa bayani aka ce abin da kake faɗa shi ne Allah kaɗai za ka bauta ma ya ce ya ji ya yarda yanzu ya ɗaura sharaɗi na farko shi na shina da ilmi Allah ta'ala kuma Qur'ani haka yace fa'alam annahu la ilaha illallah yake cewa illa ba shahida bil haqq yahum ya'lam sai wanda suka shaida da kalmar tauhidi na gaskiya alhali suna sane al-ilm to bayan sai a samu al-ikhlas ilimi yana kore jahilci ikhlasi yana kore shirka bayan wannan kuma malamai suka ce a sannan gaskiya ka faɗa da gaske wanda yana kore ƙarya duk wanda ya faɗa ya faɗa abin da abu da bace amma abin da ke zuciyar shi ba haka yake ba ba ga yana munafiki Allah yana bada labarin wato munafikai innal munafiqina yusadiquna Allah wa huwa sadiquhum idza qamu ila salati qamu kusala yarawuna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila wa dhabna bayna dhalika la ilaha illa Allah la ilaha illa wannan yana ba da labarin wato yanayin munafukai yadda suke sun faɗi imani a baki amma a zuciya su kuma ba haka abin yake ba innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira wannan da yayin wannan ayoyi ubangiji yana faɗan cewa duk wanda ya ya faɗi imani da baki kawai amma ya taskace ya bunna kafirci a cikin zuciya to wannan imanin nasa ya warware wannan kalmar tafid nasa ya warware ashe kaga akwai abin da zaka iya kudurcewa ya zama imanin ka ya warware ba kawai dan kana ta faɗin la ilaha illallah ba la ilaha illallah la ilaha illallah amma ko kana yin wasu abubuwa wanda ke wani maka addini ka yarda cewa kowa da kowa nan Allah ne a yanzu shan suka cika wannan la ilaha ka ka samu buta ka girgije ka kawo ka ka yarda cewa shi ubangiji bai isa ya baka doka ba shi ke yin ka ba ubangiji ai wannan la ilaha illallah ka yawo ne saboda haka dole wannan zuciya ta ta tsarkaka daga duka wani tsohon na ciwo cuta asirku yunafil kadhib banda wani sai kuma al-yaqin yaqini ka fada da yaqini da gaske wa hum yuqinuna daga cikin su hum ne wato suka suna da yaqini abin da Allah ta'ala ya ba su labari da cikin shiga cikin imani akwai abubuwan da Allah ta'ala ya ba mu labari na gaibi Allah ya ba mu labarin tashin alkiyama ya ba da labarin wuta da aljanna ya ba da labarin ceto ya ba da labarin annabi Musa annabi Isa zai dawo ya ba da labarin mahadi zai zo Allah ta manzo ya ba ya ba mu labari ya ba mu labarin cewa wato a ratashin alkiyama za a tayar da kafirai نفسي يا ولنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن سلف المرسلين من بعثنا من مرقدنا نصف الاول الناس لا wato suna cikin wato firgici ya baka labarin wanda da a cikin Qur'ani daya daga cikin waɗannan ghaibiyat ilmiyat din nan in ka zo ka ce kai baka da shi ba ya baka labarin akwai mala'iku ya baka labarin wato cewa ajalun tabbas ne suna nan suna nan tabbas ne babu kokantun su amma kai ka je ka bi waɗannan ayoyi da ka sirfafe su da inkari da musu to yanzu wannan idan sharadai suka cika sosai yanzu wannan imanin ne imanin mutum ne ya girgi da shi ba kida wannan shine wato al-yaqin yaqin yunafi ash-shak wa ray ah banda wannan kuma sai cikon na shida shine al-mahabba al-mahabba shine ka ji ubangiji ne kawai kake so duk wanda ka ji kana mace soyayya a duniya ko manzannin Allah ne kana sa su ne saboda san Allah san Allah ne ya sanya kake san su sannan kuma soyayyar da kake musu suma da su da sauran mummuna yana cikewa ne zuwa ga san Allah din kuma bai kai san Allah ba to wannan dole ne daga lokacin da wani ya zo maka wani hudubar shedan ya ce baka so Allah yadda kake san manzon Allah aka daidaita wato 50-50 za ka yi wallahi tallahi Allah bai karɓi soyayya ba imanin mutum ya zabar da shi baki daya na faɗi manzon Allah saboda aka faɗi babba ta zato karami min na zaulaki ka ce yanzu kai ya kafa san maza Allah kai da kake san Allah ko yanda kake san maza Allah haka kake san Allah iri daya wallahi Allah bai karɓa wani ibada ba saboda ubangiji cewa mu'minai ashaddu hubban lillah sun suna tsantsa samu Allah ta'ala soyayya manzo Allah shi ma kana san sa ne saboda san Allah saboda haka wannan abin bace wannan abu sosan gaske da yawa zaka ji wani lokaci ya kudawa idan an zo wannan in an zo wannan gaba za ka ji wani lokaci suna ƙoƙarin jawo musulmai da wasu bangaro marasa kan gado sai ai ku musulmai a soyayyar da kuke manzan Allah ya soyayya da kuke ma Allah ta'ala in an zagi Allah ba ka rigima amma an zagi manzan Allah kuna rigima to kaga yanzu sai kawai wai ya faɗi wannan magana kuma ana wani ta haka mishi ana ƙoƙarin cewa shi wannan social reformer ne suna ƙoƙarin wani ƙoƙarin sawa ta mata zaman lafiya tsakanin al'umma shi ba dan shi ba dan wato rigima ne ba to amma alci da yake ba yahude ne ya san me yake yana da ya bacin imani ba kida to daga cikin sharadin imani akwai al-muhabba shi kuma ubangiji yanda kaga baya karban kini a bauta to kuma dama bauta daga cikin gishi ta shi bauta shi ne soyayya da da girmamawa in dai zaka samu wani mahaluki da kake girmama shi duk girman shi irin yadda kake girmama ubangiji to ubangiji ba zai karba ba da mu yanzu wannan bautan baya so kuma wallazina amanu ashaddu hubban lillah suna tsanta ta tsantsanta mu ubangiji bauta suna tsantsanta ubangiji soyayya waɗannan sharadai guda shida da malamai suka faɗa duka wanda suna cikin qur'ani ga wanda ya bi a tsanake zai ga zai gansu ba wasu abubuwa ne wanda suke wato ba a fili ba Allah ta'ala ya faɗa faɗa mana ayoyi da dama cewa duk wanda ya kafirce masa ya ƙuna zarar bayi mai fi haji fiya shi da zai kafirce ma abin da aiko manzanni da shi za mu bar za mu ga yana muka a tsarki sarai za mu bar azalimi a wurin azalimai wanda suka kangare musu suka zo da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda shida da aka faɗa ko dai suna ma ubangiji kini a bauta ko suna ƙaryata ubangiji ko kuma ba su da kini ma ubangiji ko kuma ba su san ubangiji ko kuma suna fama ubangiji da da wani wajen soyayya ko kaza ko kaza ko kaza amma ubangiji ba da labarin cewa waɗannan duk zai zai tafi da su ba zai karɓi wannan ibada ta su ba to wannan ita ce ake kira ikhlas a wato wani yanzu ma da ya ɗauki wani kalma ce ta kalma ce guda ɗaya wanda a nan ta fi an fi samun wato matsala da ita a wurin mutane shi ne yayin da kowa zai daina san Allah ko Allah zai faɗa shi ma yana san Allah amma yayin da aka zo wajen bauta ba zai da kuma ya bauta ba Allah shi ɗaya ba to wannan shi ne ya sa mana ya kawo mana wannan yake cewa babu wata wata bauta da za ka yi ta yi maka amfani sai dai idan wannan bautar ta tafi zuwa wajen ubangiji shi ɗaya in dai ka kai kai ma ubangiji so ba da shirka da shi bai karba ba shi kuma manzo Allah menene nashi yace mutaba'atar rasul tajridul mutaba'a ya zama duk a cikin mahalukai kuma babu wanda kake masa biyayya biyayya na wato gani kashe ni a rufe ka rufe idan ka baki daya ko ina aka ce ka shiga ka shiga in cikin kwalba aka ce ka shiga to kai kokari za ka iya shiga ka shiga ciki in wato rami aka ce ka shiga shiga kawai saboda duk abin da manzo ya kira ka ya kira ka zuwa ga abin da zai rayar da kai istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna allaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi yace ku amsa ma kiran Allah ku asa kiran manzo Allah yayin da manzo ya kira ku zuwa ga abin da zai zama rayuwa gare in dai yace ya kira zuga to haramu ne ka ce ba za ka amsa masa ba wannan shine hakki na manzon Allah shi za malamai suke faɗan wasu wasu kwararan abubuwa guda huɗu yake cewa qa'atuhu fi ma amar wa tinabu ma anhu naha wa zajar wa an la ya'budu Allah illa bima shara wa an yuhibbahu wa an yuhibbahu afdal mimma yuhibbu kullu shakhs kullu insan yace eh ma ubangiji ya manzo Allah da'a a duk abin da ya bada umarni duk abin da misali ya baka umarni ce yi na yin nan to kawai kai kar a same ka baka yi kar ka ta cewa ai ku muhammadawa ne ku masoyan shi ne wane ne wane ne amma sunnan shi kuna nan kuna sarki ba sunnan sa hadisan sa yanzu kullum a ce ga hadisin manzo Allah in kai baka yadda ba ai hadisin nan ya saba mu tunani na ya saba mu qur'ani ka sai kaza kaza kaza sai na hada su ni ya fice mun kaza kaza ba za mu fahimci shi ba a je a koma a zaki zuguri a zaki yake ne ba amma hadisin ne manzo Allah ne ake sa ba za a fahimci shi ba me yasa ba za a fayi da shi ba saboda shehin ka ya gaya maka saboda shehin ka ya gaya maka kawai shine magana amma in ba haka ba a tamkar rana lokacin azhar ne hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi bayani akan haramcin mutum ya je yana cima a kabari yana yana wani ibada amma wannan in ka shiga ba za ka iya kirga su ba shiriyar manzon Allah akan wannan ta ina za ka je ka samu wato wani a wani abu akasin haka wannan idan ka je ka hada da maganin manzana da maganin sahabbai kusan wani abu ne da duk wani malam sa cewa haza ma'lum bil iqrari min dinil islam wani abu ne da aka sani baka bukatar sai ka yi bincike ga wanda ya ji kanshin addini ya san shiriyar magabata ya san shiriyar manzon Allah da sahabbai suna tare da shi shine sun haramta aje wato wani ya mutu aje ana karkai na wajen ana musu sun hana sun hana hadisin Aisha manzala ya hana hadisan da yawa da suka manzala ya hana la'natullahi ala ala al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'i masajid Aisha ce yuhadhiru ma sana'u yana gargada abinda abinda suka aikata yana la'ance su la'anta bai hadisai da yawa sun zo akan wannan babu dan Allah yanzu masu wa'annan da shi siyar su aka je aka samu ka ta fara masallaci masallacin da ijma'in malamai ittifaqin na ahlul mazahib al-arba'a duka mun zo muka taba kantawa a nan kwanakin baya muka ce malik yana cewa in ba al-maqawat al-afiya ba wacce take ta riga ta sabe babu alamun mata a wurin an babanta ita in ba irin wannan ba babu bai halitta ba ko sallar ayaba aka sallar babu sallar duk kowa ya kanta wannan saboda Allah amma yanzu ku shafa idan ku doka ku yauce wannan sun ga muku ku ajira wannan Allah ku ci kula musa wani irin gaza ya ce mu mutum makan haka kuma da an yi magana kuma sai sun fi kowa san su ne kuma abu gaskiya sun fi kowa kuma san malkiya malkiyan karya don ba wa saɓani a waɗannan abubuwa kwata-kwata ba wa saɓani to da wani hujja za ka je ka na wanzu Allah ina mu tabi'a ina bin biyayya gare shi babu babu yi biyayya kuma na farko an ji an gina a masallaci bar magana ma ginawa an ji an mishi wani kawa an yi wasu an yi wasu an yi mishi wani abu wani abin da kawai daga yanzu an bambanta tsakanin musaki da ba musaki ba shi an cewa shi wani babban sha'ani ne shi ya rufe wa ya faɗa haka a ji a duba cikin littafin ibn sabr ar-rabi'i wasayil ulama ila ulul al-maut tun daga kan sahabbai ne har zuwa wanda suka yi su fitawa ake ba da labarin wasu cin manyan magabata yayin da suka zo mutuwa da an tafi to wa Allah ta tadibu ala qabri tusqatan kar ku je ku sanya mu wani wani baka baka a kabarina ko ku saba yawan tudu tudu ko yayi kaza a ku share shi ku yi kaza ku yi kaza wallahi kaza kaza kare alta to wai idan muka je mun aje wannan me me wani tawili za ku wannan irin wannan hadisan ne wani mutum wani irin addini ake kenan an kawata shi sannan aka dauko shi ba aka shi a masallaci a masallaci ba maza Allah yana rashin lafiyar ajali matarsa take cewa da ta je da ta je wato hira habasha ta za su yi kaza su yi kaza su yi kaza su yi kaza sun yi sun yi zane zane sun yi waye ce waɗannan ai shirarun shirarun kansu miyagun mutane ne idan mutumin kirki yarsa sai da su gina masallaci a kansa a cikin masallacin ko za ku je ku kawo ku kai mamaci saboda mun gumo ta'ada banda wannan kuma yanzu ko ina kuma kowa an ayi kuma ma kowa wani zango zango an mai da wuri wani zuwa zuwa wajen samu kudin shiga masallaci wajen wajen ciniki ne ina ka tabbata an ce a masallaci an kowa wajen ciniki wajen wajen samun kuɗi kawai ka je ka yanzu ko kuɗaɗi ne yanzu misali mai tabbatar cewa yanzu wannan abu wasiƙa ce ba da taɓa rubutawa ka san dai kowa zai zo ya taɓa ya sa aka rubuta mu ce wannan wato wasiƙan da ake da shi min Muhammad ila Hiraqal Azim Rum a ce muna da ita anan sai shi ke da sai mu ce bari mu bai da shi tourism kawai kawai mu je da bakin masallaci ko shi masallaci mai wuce wannan gilas mu ce duk wanda zai shigo sai ya ban jira kan masallaci zamu yi wani aiki ko ku ce duk wanda zai yanzu duk wanda zai shigo kuke ni to in ba haka me kuke ni ku kawata nan ku ce dan ga wajen masu zafi can ga wajen masu kaza can masu kanta jara'in can masu kanta diwani can masu kanta kaza me ake nufi kenan an gama kuma a zo wurin kuma a tsaya a wani kuma ana kada kaina wai saboda ya ji su mamacin ne me yana can yana fama wallahi tallahi yana can yana fama eh yana can yana fama aiki ali aiki sa kawai shi ne cikin da shi yana can yana fama wani da da tambayar sa wannan yana abu ne wannan to amma abu ne baka mamaki yanzu kai zo ka inkarin wannan yanzu kai kuma kai ne ka zama matsala ya muke so mu yi ran mu kuma da son mu faɗa cewa na ba daidai ba mu kuma bar ga abin yaqini cewa mutaba'at rasul wala shi ne mutaba'at rasul abu manzon Allah shi ɗaya ne muka ce kowa ya bar nashi kowa ya bar a wani wani karama karama sa a zo manzon Allah ya mara alƙalanci ka shi ya ce kar ayi wannan ba wani kuma wannan na babu in ba haka ban kuma kuma ku ga ku ce da hadisi ku je da su ba ku zo ku ce rawuwa ne rawuwa ne zaka shi kira ta magana ce da ba yanzu mun san me kuke yi kuma tunda yanzu kun kun kuɗi a duk abin da manzon Allah ya ba amma babin ra'ayi ya kai da wannan hadisi hadisi ne a fili ba hadisi ne ba bi ba kuma shirya magabata wannan duk haka suke Allah gada bayansa saboda haka wato ana san biyayya ga manzo Allah wannan dole ne sharadin kuma ka ce Muhammad Rasulullahi in ka ki lazumta maka kai manzo Allah biyayya to Muhammad Rasulullahi ta ta kuce kuma in ta kuce kuma la ilaha illallah ta kuce ta bi ta dan tare suke shi yasa ba zan Allah ta'ala bai raba su ba da haka za ku ce rukunan sun ce guda biyar inda manzala yana inda Allah ya san araba da sai ce guda shida sai a ce Allah da manzo Allah daban amma aka hada su saboda annabi ya maka ɗaya da lazumta ɗaya in ka ce la ilaha illallah ba ka ce muhammadu rasulullah ba to zan mala ilaha ta bisa ulul fadi haka auke wannan shi ne mu matsala ɗaya abin da ya bada umarni abin da ya hana kawai kar a yi shi kawai a huta a huta kar ka bauta ma Allah sai abin da mazala ya ce shari'a ce sannan kuma daga cikin abin da mazala yake bi mu bashi shine mu muna san sa soyayya ta addini fiye da duk wanda muke sadiya da muke sadiya halittu mazala haka ya faɗa cikin hadisi da yake cewa sahihai da hadisin Anas yake cewa imanin da yanku ba zai cika ba sai ya so ni fiye da yadda kisan kowa iyayensa ɗansa waye kowa sai fiye da yadda kisan Umar yake faɗa wa Umar cewa ba ai ina imanin bai gama cika ba Umar ba da kace yanzu kana kana so ya dafa kisan kanka yace ai ko yanzu ko yanzu soyayya naka ya riga ya zurfi yace al'ana ya Umar yanzu ku yanzu kenan to haka dole mu ji cewa muna son manzon Allah Muhammadawan gaskiya shine wanda tsaya ba zan iya ga musu magana to ya sa musu kana ba tsallakawa saboda Allah yanzu a da waɗanda su da a hai'ansu a kamanninsu a maganansu a kwanciyansu a farkensu a sa kayansu a in za su yi sura ya suke yi in za su yi rawani za su yi sura ga maza da ake yi da wanda suke yi maza irin wannan da kuma wanda kawai sai dai a suna da bege da kuma kuɗi ba sai ta zama sai kawai ya ta ce ma ya ci cewa zai wani waka da murya ɗaya da numfashi ɗaya wa ya saka dole ne wannan ka ga inda ka taɓa abu ka yi wani wakan bege ka taɓa ji ne amma wani wani kai shi saboda Allah kuma قال ce والناس في هذين الاصلين mutane a wannan babi wannan asalin guda biyu arba'atu aqsam sun kasu kashi na farko sune ahlul ikhlas wal mutaba'a yan ajin madalla wanda su suna tsantsanta ma Allah ta'ala bauta sannan kuma suna tsantsanta ma manzo Allah biyayya wannan Allah sa mu shiga cikin su ce fa a'maluhum kulluha lillahi duk aikace aikacen zaka same su duka dan Allah suke yi wa aqwaluhum duk maganganun su duk dan Allah suke yi mad'uhum wa aba'uhum in sun hana dan Allah in sun baiwa dan Allah wa hubbuhum wa bughduhum in sun so dan Allah in sun ki dan Allah kullu zalika lillahi ta'ala la yuridu min al-ibadi jaza'an ba sa neman wata wani sakamako dan bayi wala shukura ko kuma su gode musu inna ma nut'imukum li wajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura a'addu an-nas ka ashabil qubur su a wajen su mutane suna kidiga mutane da kaman ma wato kaman matattu suna cin kabari ne ba kaga wanda ke cin kabari ka wani kaman matacce ko wanda karin gidanka baka ma san yana yi ba da kai ya ganka bai ganka ba su bai zame su ba shi ne yan wa'anda ya dame su ubangiji ya gani ko bai gani ba ya gani ya ya ba shi ne kawai abin da ya dame su la yamlikuna darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nushura yake cewa su suna ganin cewa wato ɗan adam kamar wato wanda sun mutu ne wanda ba wani cutarwa da ke hannunsu za su cutar da su ko da wani ya musu barazana to amma kawai za su ciwo da ayar lan yusi bana illa ma kataba Allah lana kawai shi kenan kace ba ko za ka yi to ya kai abin da za ka yi kawai ai abin Allah shi kenan wala naf'an kuma duk wani wanda zai ce zai ba su amfani zan baka zan baka duk wata ka zo ka karba kaza su ba za su na kallon shi ba kawai za su ce to ubangiji da in ya ga dama ne dan zuba ta da hannunsa ya baka wata ɗaya wata na biyu kawai wani ya je ce ai wannan da kaje ka ba mara mutunci ka ba ka ƙara bashi Allah ta'ala sai ya gaura zuciya kawai zuciyar nasa amma yayin suka roƙi uwar Allah ta'ala shi ɗaya to sun san ubangiji shine dama zuciya ke hannunsa ai mawaki na cewa wallahu yadhabu in tarakta su'alan wa bani adama hina yus'al yadhabu shi Allah shine in ka bar roƙon zai wuce shi ka roƙe shi sai ku zauna lafiya shi kuma ɗan adam in kai shuru kai kai kai kai gum baka roƙe shi ba shi ai abu da ke buri yana waye ba ya roƙo na ba ubangiji aka yi sanya ba ma san baya da ya zauna mai yawan tambaya ba ma san mai yawan tambaya na yace la yamlikuna darran wala naf'an wala mautan wala hayata ko babu mutuwa a wajen su ba su da rayuwa wala nishiwa ko ba su ke tayarwa ba فإنه لا يعامل أحد من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق إيش أي babu wani dama wanda zai yi mu'amala da halittu a ya zama ya rataye zuciyarsu zuwa ga halittun sai dai wanda ya jahilci Allah ko wanda ya jahilci ɗabi'a kuma bayi idan ka zo ka ce za ka ta karkare ma halittu to ka jahilci Allah ka jahilci cewa zuba ta da hannunsa shi ne ya ga dama zai sa su baka ya ga dama zai sa su baka ba in kuma ka ta karkare ma halittu ka ko jahilci halittun saboda su halittu su ne in ga yawa tambayar su da karo kafa karo za shi to ga idan Allah ya kawo shi tambaya zai domin kai bari ya zo ka ci wato tun kana zuwa zai zai fara nuna maka cewa shi ya kaci amma shi ubangiji shine yau kai gobe kai ka saba mishi gobe ka sashi ya fushi daga nan kuma in ka zo ka ce ya ubangiji ya fi sai ce ya fi je ka aya ka je ka kawai aya ne shi ne ma wani lokaci laifin da kai ma sai ya juya kuma ya zama ake alkai wace wannan ba ubangiji ba to kaga yanzu wannan akwai wani wanda zaka shi za ubangiji hal ta'lamu la musabiya ka san wannan ka gare shi ai la ta'lamu la musabiya ba wani irin sa sadaka mu tafi wajen ubangiji kawai duk wasu bukatun mu gaya mishi wannan shine yafi alheri mala yace wa bil ikhlas wal ikhlas huwa al amal alladhi la taqabbala Allah bil amal amalan sawaban ariyan min shi ikhlasi shine aikin da ubangiji baya karba daga dukkan wani wanda yayi wani aiki daidai in dai babu ikhlasi ba zai karba ba sallah ko warka abu da kai ka duk ya kai ka karka sabbat salatin nabi na albani kai shi daidai ka sa koshin ka kai waye ka gama sarai mutukar ba kai dan Allah ba babu ikhlasi na ubangiji ba zai karba ba mutukar ya tsare daga ikhlasi ubangiji ba zai karba ba wa huwa alladhi alzama ibadahu bihi ila al-maut kuma shine wato abinda ubangiji ya lazumta ba bayi cewa su rike shi ga kan gamgam har zuwa mutuwa قال الله تعالى Allah ta'ala yace liyamluwakum ayyukum ahsanu amala saboda jarabce ku a cikin ku wane ne yafi kyakkyawan aiki zai ne magana bai amma ma'anar kyakkyawan aiki wa qala yace inna ja'alna ba'ala al-ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala lalle mun sanya abin da ke doran kasa kawa zai ga doran kasa kaga wani wani abu ya baka sha'awa kaga dukiya wani kayan kawa ya baka sha'awa wannan mun yi linabluwakum ayyukum ahsanu amala mu jarabta su a cikin su wane ne yafi kyawun aiki ba da cewa ahsanul amali akhlasu huwa aswabu shi ko dama aikin da yafi kyau a wajen Allah shine wanda aka tsantsanta mu Allah shi dan Allah aka yi wa aswabu kuma aka yi shi daidai al-khalis aiki kuma wanda ke na Allah ta'ala tsantsa an ya kuna lillahi ya zama Allah kadai aka nufata da aiki wasawabu daidai kuma an ya kuna ala wafqi sunnati rasulillah ya zama kayi shi daidai da yanda sunnan mazala ta hukuntar to wannan shi ne aikin daidai amma dan yanzu ka ce kai yanzu yanzu mun yi halal nan mun mun yi zaga wannan farin kyallan mun da cikin nan yanzu da Allah ta'ala sai ya bama a banza kenan eh to ai ba ku yi shi akan sunna ba bai zama daidai ba ta haka bai karba ba Muhammadu Rasulullah ba ta shiga ciki ba yanzu da yana ta shiga ciki kun yi ikhlasi amma Muhammadu Rasulullah ba ta shiga ba Muhammadu Rasulullah shine ka masa da'a a ina ku samu ta ya ce muku yi ne in dai ka yarda in dai ka yarda da cewa Abdullahi dan Mas'ud yana daga cikin mafiya wato a cikin sahabbai wanda ya fi kowa zama yana daga cikin manyan malamai a cikin sahabbai amma har shi da zai sama gungun sahabbai ba gungun wasu daga cikin tabi'ai suna bautan Allah suna yin wato zikiri a kalma daya kaji kun ji da gida sannan kuma wato zikiri a kalma daya sun sun bar wani a jami na kisan fada wato wani ya ce ko sallu ala nabi sai a ce to to kafa sha daya wannan ba shi ake magana ba dan mutane ba sa karewa wannan da can shehu usman duk ta basa guje guduwa gani ya yi fara da waɗannan abubuwan ba karbi ba a ƙasar Hausa ya kuma fi ce wannan bid'a ta gaba da can cikin misali ne can magribul arab na afirkan nan yace kuma akwai lokacin ma da aka daina da jama'a saboda san bid'a suka cigaba da tsantsamo da ita amma yanzu mutane sun yi ma shehu shehu Usman tawaye sun dawo da wannan abu yanzu wai har yanzu idan za a shiga taro ka ce an ce sallu ala nabi a gaba baka yi ni a to kai ma ustadu ma ne an ga baka yi ne eh ba na yi ne saboda ba addini bane kuma ina bin shehu Usman ina halal ne kai ka je ka gawo shehin da kake bi kai ni shehu usmani ya ce wannan bid'a ce saboda ka na yarda da magana sa shi iya sunna ya faɗa kisa ka bi shil ahab ya faɗa ya ce wannan bid'a ce amma da musulmi ya je samu wannan mutane sa cewa to ku kanta kaza so kaza sai a dangi a karanta ku kanta kaza so kaza ba haka kuke yi ba to sai yake cewa a a a sannan kuma ya sami akwai abubuwa da yawa da aka faɗa a cikin asarin da akwai maganar shi kansa kin daga aikinsa da suke a wurin ba sai ya zo a gurguje yana cewa tallahi laqad jitum bi bid'atin qadna aw qad faqtum ashabu muhammad ilma yace wallahi kun zo da bid'a ne duk ko me me me me me na zalunci kun bu manzo Allah ilimi ne da su su irin wannan ba dan Allah su ba niyya ba su da tawliya ne ba su da tawliya so sun ce su ba su yi haka ba nan sai samu lada jira ku dace ba muku dace ba saboda mazala bai koyar da irin wannan ba akwai wanda ke kokarin cewa yanzu wannan zagaye mai farin kyalar da ake yi mazala ya koyar da bai koyar da shi ba ba wanda ke kokonto sai dai wanda yake wanda kawai bai rasa inda aka rusa ba kawai shi da ba shi yana faɗa abin da ya ga dama ne wanda shi kuma da komai zai iya faɗa amma duk wani wanda ya ji ƙanshin ilimi ya san cewa ne ba a taɓa cewa mazala ya sanar da farin kyalar ba ba taɓa ba ba taɓa cewa mazala an taɓa zuwa aka ce za a ji haka ba ba a kira ubangiji da wannan ba zana mashi cewa ake za kira Allah ake kira a haka ne shi ma kuna kira wanda baya ji ne ba ba nan da tsandara masa ihu ba ana faɗa sa daga nesa sai ka ce kana kira wanda baya ci bayan shi ubangiji da wanda kake kusan da wanda ke nesa ɗaya ne a wajen sa saboda haka wannan shi ne ce mutaba wannan malam ya ɗauko ta ne a abinda abinda ake faɗa na magana Fuad ibn Iyad Fuad ibn Iyad al-Qurasani Fuhar ibn Iyad al-Khurasani an ce shine ya faɗi cewa Allah ba zai karba aiki ba sai ya zama ahsanu ahsanu kuma sai ya zama akhlasu wa aswam ya zama dan Allah aka yi kuma ya dace kuma da kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fasara wata aya ta gaba fa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan da yana yana wannan ayoyi duk yana fasarawa a haka in ka je ka duba cikin tafsirin al-Basawi tafsiri na Abu Nawawi da Ibn Zawal Hanbali da sauran littafai na sayyidul qayyim da sauransu an za ka ta dangata ma fuzat ibn iyad wannan magana sa ce mala yace wa hadha huwa al-amal as-salih al-madhkur fi qawlihi ta'ala to ayi aiki dan Allah kuma ayi shi daidai wannan shine aiki nagari shine kan aiki kira aiki nagari wanda ubangiji ya faɗa a fadin sa man kana yanzu da ta'a rabbih duk wanda yake fatan ya gamu da ubangiji salin alim falyamal amalan salihan to yi aiki aiki nagari aiki na gari aiki na gari shine wanda kai shi dan Allah kuma kai shi akan jirba ta manzon Allah na sunnan manzon Allah to haka in dai bai shiga wannan sharkan ba wani sai ya ce to manzon Allah ya sa fulani wani ke za mu zo mu wannan magana su magana sa hula magana shiga mota duk wannan ina tsammanin ma yanzu bai fata a rika kawo ci ba dan shi wanda yake rika kawo na magana ma yanzu Allah ya mishi tuwa eh malai ce wa huwa al-amalu al-hasan kuma shine aiki kyakkyawa fi qawli ta'ala wa qala Allah ta'ala wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa ya fi kyawun addini akan wanda ya je miƙa wuyar sabaki ɗaya ya miƙa cikin sabaki ɗaya ga Allah ta'ala shi ɗaya wa huwa muhsin a halin kasancewarsa mai kyautata addini ga Allah ta'ala kyautata addini shine yayi shi dan Allah kuma yayi shi a a a wato akan sunna mala yace wa huwa alladhi amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi kuma aiki kyakkyawan nan dai har ila yau shine wannan abin da manzon ya bada umarni da shi yace kullu amalin laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wani aiki wanda babu umarninmu a ciki to ya zama ɓatacce ba za ka ba wannan hadisi ne da ya shahara a cikin asahihai ne cikin sunan da sauransu hadisin qasim ibn muhammad ibn abubakar as-siddiq daga amma sa aisha daga manzo Allah manzo Allah ya faɗi cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad man sana'a shay'an ya bude wata waya man sana'a sadaka duk wani wanda ya wani aiki sabanin umarnin manzon Allah a cikin wannan al'amari na manzon Allah addini to ban jiya masa kaya so zai karba ba kaga wannan yana lazimta maka sai kai kai dan Allah ya tauna ya faɗa kuma ka yi shi akan sunna wannan hadisi asali ne a babu saudan tun da dukkan wata bid'a idan ka ce al-ikhlas to al-ikhlas yana hana ka shirka idan ka ce kuma ta ba ba za ka yi manzon kuma yana hana ka bid'a shi yasa har ila yau kike cewa bid'a a addini bida addini ita ce mutum ya je kirkira wani abu a cikin addini ba a cikin rayuwa ba da mazalla kai cewa yi ni amri na hada a wannan lamari na mu mazalla da Allah ya taba koyar da yadda ake dinki ne ya taba ya taba koyar da mutane da ake rini amma me yazo ya koyar da mu sallah ya koyar da mu azumi ya koyar da mu zakka sallu kamar ayatu mu salli khudu ani wa nasika ku duk ya koyar da mu da haka ya zo ne koyar da addini bai zo ne koyar da wannan abubuwa ba bal ma cewa ai antum a'lamu bi shu'uni dunya ba ku je ku ta abubuwan ku mun karbe da cikin da abin da zo da shi ku je ku ta yi kawo yayi na shikenan amma lamarin addini ta ce an wajen sa fi amrina hada a wannan lamari na mu wato wannan lamari na shi shi wannan Allah me yazo da shi ba a musulunci ba saboda haka yanzu ba wai ba wai kai ne yanzu ka kawo bid'a ba a ce ka kawo da ne ce ai amma Allah bai hana ba a'a ai ya ga hana ga hadisi ya hana ai kai da ake bi bashi da ni ina da ni ne sa ba wai na cika zuri ka ce wa ai bai hana ba ai yanzu kaga wannan wannan wato wato yin wani wato wayau ne kuma ai wannan wayau ne shi bayan ka ce gashi ya hana a cikin hadisi mun faɗa maka cewa gashi ya hana ai in yanzu misali in zana cewa ai kaza na hana kaza na hana dan Allah yanzu za su kirgu dan biro in suna iya kirguwa ne amma da baka wani ka'ida guda daya duk abubuwan da ke biro kaza a addinin ba shi kuma ya gama kuma da mara ai magana sai ce ai ai amma bai hana ba ko to wannan da Allah ina ka je ka samu to wani abu da kake eh gaskiya kawai jikin shi muka yi ita amma ka san dai bazan ya ce kar ai ya amma dai bai hana ba ina kawo mun inda aka ce an hana a ka dai kawo inda aka ce akwai kawai shine addini Allah da ya tashi magana akan maganar bid'a haka ya magana a cikin Qur'ani amlahum suraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zab bihi Allah suna da wasu ababen tarayyar da suka shata musu addini wani abu na addini addini addini ake magana sai ka ba a maganan wani abu wai a rayuwa a abin da wasu ke kawowa na kokarin cewa to ai yanzu gashi ba ko kun kuna musabaka ba yanzu ba gashi kun kuna gina makaranta ba gashi kun kuna kaza makarantar ba addini bane kaza kaza kaza kaza washi kuna yin kungiyoyi na addini ba ba addini kuka raba ba to kaga duk wannan kokarin wato wayau ne kuma ci ba saboda abu za ka shaƙuri a cikin al'ikitab ya yi magana da yake magana bida ake cewa akwai bambanci tsakanin da bida da masalifar musala na da a wannan mun ta yi wani bayani dogo za mu zai akan wannan ba akwai abin da shi gundarin addini ne kamar sallah kamar azumi kamar zakka kawai wani sai zo ƙirƙiro wata sabuwar bauta wato samfare na sosai ce a ba a yi wani zikiri a ba a yi kaza a yi ba a yi kaza kana gwada a yi zikiri bauta ce tsantsa wannan wannan kaga wannan bid'a ce kai sannan ku sai kuma a'a ni sai na je abin da shari'a ta bar mana shi a sake amma ta ba mu wasu ƙa'idodi ta ce mu bi ƙa'idodin sai ni kuma na je na ƙirƙiro wani abu amma bai koma ma wannan ƙa'idan da ɓaci la ya'udu ila qa'idatin min qawa'idi shari'ati bil ibtal to wannan ban yi bid'a ba na shari'a ba ta taba ce mana ga wani hanya guda ɗaya zamu ci addini ba saboda haka yanzu in zo ne makaranta ginanne kai ka je kai na kara shi wancan ya je ya yi na kawai a dangane da kari na wanda nashin da wannan abu dubi kowa maslaha ya duba ne wannan an yi ne don kiyaye addini sai buddini ne ba ba wai ba shi wannan shi wannan karan da aka yi ba shine addinin ba shi wannan wasila ne zuwa ga addini zuwa ga kiyaye addini kiyaye addini shine bautar kiyaye addini ko ba ce maka dole su yi wannan ba nan mun yi musabaka musabaka ya shiga cikin kokarin rike abin da muke son mu hada shi na qur'ani ya shiga cikin kiyaye qur'ani kiyaye qur'ani kiyaye addini ne sannan kai bai shiga ba magana sa kaya kuma wa tun fil azalla ba za ka zai samu ta sa kaya rubutu tun fil azalla ba za ka samu ta sa rubutu bai kuma ana ba me ya kawo magana bid'a a cikin waɗannan abubuwan ma dai ba dai kokarin kimanin ba ka san shi duk wanda ya dauki dalili ya dauki wato aqida kafin ya samu dalili to kuma za a ci shan ya kuma za a ci ne wa ana da wata dalili ana yana ƙara fancewa ana nema ana ƙara fancewa saboda abu zai yi ba saboda haka duk wanda ya kirkiro wani abin da yake ba a yi shi lokacin ma'aiki ba ko baya cikin wannan tsandaurin addini irin sallar azumi irin wannan yana cikin ababu ababe ne wanda za su shi koma ƙa'idodin shari'a guda biyar ɗin nan da muka sani to wannan babu da a cikin su yanzu misali da wanda ya je ya yi makaranta ginanne a masallaci ƙila da wanda ya je ya yi ginanne ba a masallaci ba da wanda ya yi masallaci na na dakali akwai wanda ya sai ce na shi ya fi na ya fi na wancan lada sai ne ya ce kawai nawa nawa ya fi naka cin jama'a ya fi naka malamai aikin alherin an kirga ya fi naka don haka nawa ya fi naka lada sai ya fi naka amma ba zai ce wannan ginin wai shi ne ya jawo cutar ladan ba ba zai faɗa wannan magana saboda shi wannan kowa ya rike addini Allah gada bayan shi waɗannan abubuwan suna cikin abubuwa da mutane ke kawowa amma ba a cikin abin da ya kamata a kawo ana magana mu na kashar addini malam ya ce wa kullu amalin bila mutaba'a duk wani aiki da mutum zai kirkiro mutukar ba yi da wato harsashi na shirya manzon Allah fa innahu la yazidu amilahu illa bu'dan min Allah idan ya aikata babu abin da zai kara ma wanda ya aikata sai dai nesa ta kashe ga Allah ta'ala sau da masu bid'a duk wani aikin da suke kirkirowa suna kokarin kyautatawa istihsani ne kawai haka ne da hankali kawai suke kyautatawa to wannan baya kara musu komai sai nesan ta su zuwa daga Allah ta'ala fa inna Allah ta'ala inna ma yu'badu bi amri saboda shi Allah ta'ala ana bauta mishi da umarninsa la bil ahwa'i wal ara'i ba da san zuciya da kuma ra'ayika ba da shi ne ake bauta ma Allah kawai ba a bauta ma Allah da san zuciya ana bauta ma Allah yadda abin da ce ayi ai kai da kanka ka duba ga yadda ubangiji ya sa mu ya raka wani mana wani lokaci kawai ce mi biyu wani lokaci ce mi hudu wani lokaci ce mi uku aka ga da garin dama sai yake yi ba da garin dama mu to amma ne tace bautan dama musallama masa kai zaka zo ka ce a ni gaskiya biyun nan to a lokacin ina bacci barin dai daya to ka ba zai karba ba ko ka ce ba zai yi guda 20 ba zai karba ba ba zai karba ba ko ka ce kai yanzu sallar za ka riƙa yi sai dai ka fara daga sujada ka zo ka yi ruku'i ka yi tsayuwa kai haka za ka riƙa yin taka kai to haka wani yare zai karɓa ne ana mota mu da bi amrihi la bil ahwa'i wal ahwa wannan malam yana magana cewa duk wanda ya kawo bid'a babu abin da bid'a zai kara mace nisa sai nisa ga ubangiji wannan yana magana wanda ya kirkiro da san zuciya wanda ya kirkiro tsaba ya san zuciya ya kokarin kauce ma shirya manzon Allah da gagga ko kuma duk wasu hanyoyi na shirya ga sun bayyana masa amma sai usuli sai ya naƙiya mun naƙiya ya bujire da gangan ya ki shiga inda zai je ya gane to wannan ba shi da uzuri zan ubangiji amma ana iya samun malamai sun yi wannan magana ana iya samun wani da je fada cikin wata bid'a amma ita bid'a ba ta fada kansa ba wato shi kada fa'ala shay'an wa huwa bid'a walakin al-bid'a lam taqa alayhi huwa bid'a ce aikin da yaje amma ya yi dan kuskure ko dai saboda rashin sani ya fada ko kuma saboda ma shi ami ne ba malami bane sai dai yana neman malamai wanda za su ce za su fata ware wancan ibada din sai dai ta kokari dan shi ami kokarinsa shine ya je ya samu malami da kowanne tsoron Allah da ya je sai aka rashin sa kuma je ya fada hannu mugu hannu sai je duka bashi wasu surkulle iri to wannan a cikin abin da ya fara ubangiji zai bashi ladan ikhlasu da ba ladan niyyarsa ba da ba ladan bid'ar ba an fahimci bambancin zai bashi ladan ikhlasi na nufatan dai da yayi kokarin da yayi amma ba zai bashi ladan wannan bid'ar ba to ubangiji ba zai bashi ladan ba ya bashi ladan bid'a haka zalika wanda a cikin malami ne ma shi wannan malami ne ya yi karatu sosai kuma da ya karatun ce ijtihadansa ya cike da shi zuwa ga wani ra'ayi marzuki ta bid'a to wannan idan yayi wannan abu za ka zo ka ce a a wannan abin da yayi shi yanzu yana cikin wanda babu abin da ya kara mushi ma sai nisan ta nisa ga ubangiji ba a wannan ya da ya nan da wato mata ba wajen ubangiji wasu daga yawa daga cikin malamai sun fada cikin wasu kurakurai ma za ka iya kira abin bid'a amma in ka bi sirarsu ka ga kokarinsu da kuma niyyarsu da kuma da suke kokarin bin daidai kanan ba daga ga aka yi ba an riga an shiga wani kwazo ne wani wata shubuha ta shigo da yawa zaka ga wani lokaci akwai wasu lokuta a bayan da aka samu wasu suka dinga cewa su bikin kona da tafai na annabawi da kuma da tafai su ibn hajar al-asqalani wasu yan zafin kai haka mu ma Najeriya an samu wai sure suna da nan amma yanzu sun rage karfi na zama ne na matasa yanzu su fara hankali da can ba su da hankali sosai sun zo bice ba sosai ba amma sa su rage mutane da ba yanzu sun fara hankali su ma da an bar su an sake musu jiki da sun ce zuwa waɗanda za su ƙoƙo da ba to da ta waɗanda su annabi wai da su ibnu hajar al-asqalani ga wanda yake bin sun faɗa wasu abu wasu wato wasu ƙugiyoyi na kalam ba su san kalam ba kamar a suyuƙi suyuƙi shi ya haramta ba a je a kawai kalam amma kuma ce ka samu kuma wasu daga cikin kurakuran su shi ma ya faɗa saboda a lokacin da tashi da ya tashi amma suna duk a irin wannan yanayin ya tashi kamar mu ne a iyayenmu da kakanninmu da baya ai ba shi wa kace wani gurgu na sabe daga wasu aqidu na ashari'a a kasan ba zai yi ba kuma na maka komai ai akwai abubuwa da ya fada a ciki har yanzu har yanzu su a cikin lafayin shi akwai so tarafumi ake kawai a ce wannan ijtihadin sa kad addahu ila ra'ayin marduhin khaba shi wannan ra'ayin bid'a ce amma wani cibin bid'a ba ta fada masa ba kuma ubangiji ne zai ba shi ladan niyyarsa wannan shi ake magana yanzu ka ga shi dalili ya sa mun kawo da farko da Allah so a cikin su aka tawo ya tafi kawo nashi ce ayo ba shehu wani shehu wani kuskure ya aure kaza kaza kaza amma wanda zaka je mun kawo magana ibnu taybiya wanda zaka je mun kawo magana Muhammad Abdul Wahab wanda zaka ga mun kawo magana shi malam Bakar Gumi kasa da mun da kamar sani daga a ce kun kuskure akai ba wani ba kuskure so shi kuskure saboda haka ana iya samun wannan a irin wannan ne a irin wannan ne ibnu taymiya da yazo a cikin ittida'us siratal mustaqim mukhalafat ashabul jahil ya yi magana akan ana iya samu wani wanda ya tashi abubuwa suka rikikice masa inda ake yin maulidi ya ga maulidin nan ita ce asalin soyayyar annai shi in aka tashi ma aka ce yaro ba zai yi wani maulidin mutu kasuwa za ta rikice mazala ba zai so shi ba za su gaba da akira ga wani hadisi cewa za su gaba da mazala mazala na fushi da shi yace shi ko ba zai je mazala ya fushi da shi ba nawa ake bukata aka ce buhun shinkafa kaza yaje ya bayar in ta biya cewa irin waɗannan mutane ubangiji zai ba su lada a kan niyyarsu ba a kan bid'a ba kawai mutane sai suka toshe wancan haka wanda ba su ba su da fikin hada su ma da hada su da tedris da tashi ibn tabiya ne ba za mu bi shi ba kaza kaza kaza kaza kaza wannan hari wannan magana ta ta zahirci ne ba wani ilimi a ciki to wannan magana duk malamai su samu shi lokaci su samu shi sanfi wannan magana da yayi duk magana ce da malamai su sa sanfi kai ba ke bin ta ka kai kai ma da kake wato almajiri duk mu almajiransa ne yanzu muke duba muna duba muna fahimtar nasa har yanzu a cikin tafansa wallahi jiya malam ke gaya mana Muhammad Sani Umar yake cewa har yanzu a cikin tafa Ibn Taymiya akwai waɗanda malamai ne ma kan shi tsakani suke magana cewa wallahi san karanta wannan tafi ba su gane shi ba irin tafi nasu daru ta'arud al-aqli wal naql ai akwai lokacin da in ka shiga wani tafin saboda an shiga wani rinsi ana ma wasu yan bid'a manya wato raddi wallahi haka gama mujalladi guda wallahi za ka gani malatin yana dan gwada gaya mana haka dai ana dan wani yace yace kawai ya rantsa yace wallahi akwai a cikin tafansa abin da aka karanta ba ana magana da dalibi ilimi ba malamai ake magana wallahi sai an ji an dawo an ji an shashari an ƙara dawowa an zazzauna an yi shawara za a ga me gabe ke magana wallahi ba ka kawai idan ka ji ya suke magana kawai ka je ka bincika kawai ka gane in za ka gane ka gane ba ba su yi bane shi yana wasu abubuwa da yawa ma a masa raddi shi kansa ɗalibansa masu lokacin suka masa gyara amma ka gane abin da ke in ba dai in dai dai ka kace dai dai yayi wannan ya gina shi ne akan hadisin idan shi hadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid al-hakim shi ne duk wani al-hakim al-mujtahid duk wani wanda ya kokari amina iya yin kokari a ce masa to yanzu ka je wani irin fatawa ka je ka samu wanda ya kwa'ura Allah sai ya samu kuma wani kuma mugun hannu ya yi kokarin sa saboda Allah sai Allah ya hada shi wannan kuma in kana tambayar masu yi raɗin suna masu kaza masu wannan maulidin sai su gaya maka a wannan rana ne da suka yi wannan aiki alheri suka yi da Allah ya amsa musu ya ga buri a kasuwa da haka bai taɓa gane kamar yadda ce kai bi bisa walada ba bai taɓa ganewa ba saboda ka shi addini ba ana yin shi yadda zafin kai ba shi ita gaskiya za ka tabbata kai saboda ita ce gaskiya kawai ba kuma saboda wai muna wani rigima da wasu 'yan mutane ba ba za mu faɗi wata wani abu da zai yi kwaimar su ba ko ne kwaimar su a jiya ba za mu kawo abu da zai kuma bakata mutane to shi ne ake ta kawo wannan magana malam da ta'awurin ba ya kawo magana aka su masu karga kawo a shekarun baya ai ba ibn taymiya ce za a samu lada shi kaji abin da yake magana yace ana iya samun wani ra'ayi na bid'a wani malami ko wani kabi cikin kuskure ko istihadi da ya yi tuntuɓe ya je tike da shi zuwa ga wannan ra'ayin ubangiji ba zai ba zai ba shi ladan ni ya sama ba zai ba shi ladan wannan bid'a ba wannan shi ne kan abin da ya magana yanzu wannan da Allah wace da bai wahalar azani amma ya ce ai Sheikh Rabi' ibn Hajj al-Madkhali sun ce su su gane ba su Hamdul Fiqi sun ce su su gane ba su za su dawo da magana Ibn Taymiyyah ba wa ke bi da nasu sarrafa kawo da sun yanka ai ba ai ba abun fanarrun malamai wanda suka fanta ana bin malamai ne wato wanda suke kan al-jawahir wa al-ilm ai malamai sai da wannan ra'ayi lokacin da sauran kawai shaka saboda haka wannan ra'ayi ne wanda yake yana da abin da da yawa ƴan uwa wasu da yawa mun sha tattaunawa da su tana ta zafi saboda galibi masharifin ya bambanta kuma wasu daga cikin malamai malaman mu ne su kansu sun tsaya tsayin daka sun yi kaidi akan wannan ra'ayi da mai tafiya zai fara wannan magana ai wannan ya ba su nama ya ba ɗan bid'a dama bai ba kowa ba shi mai insafi ne aka Allah ya shi shi dan ka mai adalci ne dan dan yana kana yana rigima da kai ba zai maka wani burin burin ba amma dai da aka zo za a ce an yi akwai ilhadi akwai kaza akwai shirka da ya faɗa to ko kamar da kuma da aka zo maganar ka ta zo za a yabe ka ma sai an faɗa wannan shi ne adalci kawai ba da ce azarbu tsani mutane na biyu kuma man la ikhlasa lahu wanda ba shi ba ruwan shi da ikhlasi wala mutaba'ata ba ruwan shi da bin bin maza Allah shi ba yayi dan neman Allah dan neman Allah Allah ya bashi lada ba kuma yayi kuma ya gina abinsa akan akan tasashi na shirya maza Allah cewa haula ishirarul khalqi wannan a cikin mutane sun kowa sharri wanda suka rasa wannan abun guda biyu sun rasa neman yardan Allah kuma sun rasa biyayya ga manzo Allah to wanda sun kowa sharri wa humul mutazayyinuna bi a'malil khairi yura'una biha biha nas shi waɗannan su ne zaka same su suna sanya suna sa rigar alkhairi amma riya su yi riya suke yi ba sa wani aiki alkhairi ko so ɗaya don Allah karba suna yi ne da munafurci kan wannan su ne munafukai da muke cikin tare da su a cikin gidan musulunci kaga aka wannan sallan ana muna da yi ne saboda kan sai a ce baka wadatar ba yanzu shikenan ba za a ba ba ka aure ba dan dukiyar da ake dan samu da kasan su ba za a yi da kai ba kar mu dan rika yi ne saboda dai wannan Allah ta rabu da karba ba kuma sun fi kowa sharri eh galibi wannan ai sun fi kowa yawa musulunci ta'adi ba saboda abin da suke rikewa na sharri ne in suka samu dama kuma su ne za su daga kafa kuma da azuwa da take Allah ya tsare mala yace wa hadha dhar irin waɗannan mutane yakturu fi man harafa an sirat al-mustaqim zaka same su suna da yawa daga cikin abubuwan wanda suka kauce matabarci madidici min al-muntasibin ila al-fiqh wal ilm daga cikin wanda suke nasabta kansu da fiqh da ilimi wal taqi wal ibada da kuma wato kokarin nuna cewa su mutane na Allah su sufaye ne فإنهم يرتكبون البدع والضلال بدع والضلال ذاك سبب suna yin wasu bidoyi da bata amma kuma su suna yi wannan ana maganar su a jagorori ru'us din galibi jagorori na bata da wannan bidoyin to galibi in ka je za ka gaya maka ga wanda ya san su ya zo ya bin gaban ka da wasu sirrorin su za ka je na gaya maka abin da suke cike da shi na san dukiya ina tuna za a tuna lokacin da ɗahir da gari ya je wannan ɓanɓarma ba zan ce ɓarɓarma ba ya je ɓanɓarma ya faɗi gaske da ba a san aji to ai ya wasu sun asarar da yake faɗa za ka je kai wannan wannan ba dai shi ne taɓa rayuwa da su ba ba zai sani to galibi haka za ka je irin wannan wanda suke jagorin bid'a da wuya ka raba su san zuciya da wuya ka raba su san zuciya za ka ga wasu abubuwan sun gane sarai amma za a ga ba za su fito su ce ba a su kawai suna yi su gina kansu shi kashi addini suna yi ne saboda su nuna alkhairi da kaza amma kuma a hakika al'amari abin da suka binne yana da yana da wani ba a rashin zuciyar mutane ba amma kuma dai tajriba haka ne haka yake nuna ba malam ce fa inna hum yatakibuna bid'a wa dalal suna yin bid'o'i da bata war riya da riya wa sum'a da ji da jiyarwa wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu sai ga suna son a yabe su da abin da su ba su aikata ba suna son ubangiji ya sauran musulmai su dinga yaban su da abin da su ba ba su tattaci wannan yaban ba za su tsaya kasar zuciyarsu wannan su ne kamar da na faɗa galibi wanda suke daga cikin munafikai na al'umma ko kuma wanda suke jagorori na bata sun san gaskiya sun fahimci gaskiya suka kauce mishi da zalunci wa fi adrabi haula'i akan waɗannan ire-iren waɗannan mutane ne nazala qawluhu ta'ala fadan Allah ta'ala ya sauka cewa la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bi fadatin min al'azab wa lahum azabun alim Allah ta'ala yake cewa kar ka tsammanin waɗanda suke yi wani fariya da abinda suka aikata suka aikata suna son ayabe su da abinda ba su aikata ba wani aikin alkhairi da ba su aikata shi yadda ya kamata ba suna son a rika yaban su da wannan wala tahsabannahum bi fadatin min al'azab kar ka tsammace su cewa su za su tsira daga azaba wala hum azabun alim wannan mutane suna da azaba mai rarrai kwarai da gaske saboda mai saboda abin da suka zo da shi na munafunci da kuma kokarin kauce ma gaskiya saboda sun sani wannan suna sun dauki wani dabi'a ne guda suka yi suka dauka za suna daga cikin ajin al-maqbubu alaihi wanda Allah ta'ala ke fushi da su duk wanda ya san gaskiya ya kauce mata da gangan to wanda shi ubangiji ciye ne shi wanda kuma bai san gaskiya ba da jayanci da sakacin tsiya to shi wannan mabandaci ne kawai batacci ne ba ni da jahili irin su nasara to su waɗannan ajin da malam yake mana magana aji ne wanda su asalinsu su mabarata ne da ba ta su ɓannan suka da fata kuma suna son kuma a riƙa yaban su akan harka na addini mu fa nan mu ba tunda fa musulmai ne mun taɓa yin wasu ɗan gidan mu je mu kaza fa an yi an gama an yi kaza so yake za a yabe shi a ce eh ai kwarai ko ana ganin ka alhali ba gani shi zai ta dinga tuna muku wasu abubuwa da ya yi ku wanda kila ma da ruwa hanya ta biyo da shi sai tuna muku har da sai ya gaya maka kaga yana son a yabe shi da abin da ya aikata ba to wannan shine maza da ke Allah ta'ala ke gaya mana cewa to wannan ba za su tsira da wato daga azaba ba saboda kamar sun sa wato riga ne nasir abar mutsalif aji na uku kuma man huwa mukhlisun fi a'malihi su ne za ka same su suna yi dan Allah su jahilai ke su dan Allah suke yi ina inda rajulun nan haka su dan Allah ake yi in ka ce dole ka maka ga wannan mutane duka suna wannan zikiran suna kaza suna kaza suna cewa su ɗan shehi ne wanda ba za ka ce musu wai duka wai so suke yi wai su kauce ma ubangiji da gangan ba ai wasu dan Allah suke yi walakin ha ala ghayri mutaba'ati al-amr amma su ba suna yi ne da wato umari da manzo Allah ya ba dan biyayya ka manzo Allah ka juhalil ubadi wannan kamar jahilan sufayi jahilan sufayi wannan wajen an faɗi an faɗi shugabannin sufayi yanzu aka an faɗi kuma jahilan su a ciki su jahil su ma ya su ru'usun su su sa tare da magduba alaihi yahudawa su kuma mai inna rajulun wanda ake bin su su dinga bibiyan su kaman wasu wato rakumai to su waɗanda suka gida kenan isa ka juhalil ubadi wal mutasibina ila zuhdi wal faqr da wanda suke gina kansu da wato gudun duniya da kuma talauci wato talauci al faqr wanda duka ya kawo islahati ne da magabata a wancan lokaci da lafazin gudun duniya da lafazin a ce wa na faqir ne faqir wato shine mabukaci zuwa ga Allah ta'ala da kuma lafazin tsufanci wanda lafazi ne da kusan a lokacin tabi'a ya kabara samu shi da sufaye sun ta maganganun cewa ina aka samu waɗannan shi asalin sufancin nan ne wata kalma ce suka ce wani an samu shi ne daga ahalin sufa to a larabci ne ba zai ɗauka ba in ka ce in ka ce sufi sufi su suke cewa shi kuma sufa in ka zaka mishi nisba zaka ce sufi kaga to yana zai dauka ai sai dai in ai lahani ko ba zai a ce wai larabawa za su lokaci za su yi lahani ba sun faɗi wasu manganu da yawa amma magana mafi inganci sufanci asali ta fara fito ya fara fito ne a basara a basara aka fara samun sufanci a wajen wani almajirin alhassan ibn abil hasan al-basri alhassan kusan shi mutum ne bawa Allah babban malami shakundun mai wa'azi mai tsoron Allah saboda haka masu zuwa suna sauraron wa'azzukansa akwai masu ilimi malamai akwai kuma jahilai akwai kuma wanda su kawai su so suke yin su dinga jin abubuwan da zai kara musu imani kawai su fa gida a musu da haka wata yau in yayi hadisi wanda suke irin su wato garai garai su san san hadisi ne su dauka dan da ya faɗi maganganun sa na hikima su san magana su ce za su dauka amma jahila su suka sai ce ada hadisai ne a wanda magana ai magana ta yi ai kawai hadita kamar laysa al-iman bi tahalli wala bi tamanni walakin al-iman ma waqara fil qalbi wa sadaqahu al-amal kawai sai kaga wanda ya ce ba hadisi ne wannan a magana a san basiri ne to da akwai masu wanda shi zuwa wajen suna suna sawara sa da yawa to a ciki akwai ɗalibin sa ana kiran shi Abdul Wahid ibn Zaid al-Basri ya rasu 177 bayan hijira kamar malfi ya rasu ya rasu shi wannan bawan Allah mutum ne mai tsoron Allah san gaske az-zahabi a cikin alabi ibn balala shaykhul ubbat babban malami na masu ibada mutum ne da abid ne zahiri ne haka ya shahara da wannan burkan Allah ne kuma mutanen gidan sama suka shahara da almajiran suka dinga bin sa a wannan turba haka to magana mafi inganci shine ya fara a wato lakana ba mutane cewa su tun da mutane a lokacin sun shiga cikin duniya sun shiga lamarin duniya haka abu duniya ya dame su mu yanzu bari mu je mu keɓe mu daga yin ibada suna su suna yin ibada ne kawai ba ruwansu da mutane in ka gansu ba in ka ga in wannan na neman hikima sai su bota hanya eh sai a kira su da fuqara wannan ai saboda kayan da suke sawa galibi kaya ne na su na wato wato wannan ya yake kira fata na na dabbobi kaga ba su da kuɗi kenan to galibi irin wannan kayan suke sawa haka su dan yayyafa maka su aje a tafi sai kira sun sai su sa libasu su din sai ka kira su sufaye to haka abin ya girma ya ta tafiya a ce musu faqirai fuqara ko mutafaqqira ko a ce sufaye ko a ce al-ubad ko a ce an-nusak to wannan sunayen su ne amma a lokacin farko da aka fara su suna yin su bace na takhalluq takhalluq shine gaskiya amana tsarkin zuciya muka zauna mu rika tuna wa juna lahira mai kuka wannan shine kai abin da suke a lokacin abin da suke kenan sai dai da yawan su inda shi kaga kamar wannan shi wannan malamin Abdullahi ibn Ziyad Abdul Wahid ibn Ziyad ai shi kaga hadisi ba ya da rauni shi a hadisi wa ya tsaye sosai ma bai ya da rauni sosai amma haka bangaren ibada kuma shi mutumin kirki masha Allah to da kaga dama bai ba shi bai tsaya ya karanci addini sosai ba to kuma mabiyansa daga baya suka rika yalwatawa har daga ba abin ya tsanani ɗan basa suka yi shahara da bautan Allah sosai to ana iya samun da su ba malamai ne ba wani lokaci kaga sun kawo wata ibada da suke ganin suna son Allah ya ba su lada wannan ibada amma kuma ba su dace ba saboda wataƙila an samu gazawa ba su je sun saurari hadisai a wani lokacin ba to galibi ana samun haka amma dai galibi ana ba rufu ba sa kawo bidiyoyi masu masu matsala da yawa irin su ne irin su junaidu su Ibrahim Alhama har zuwa lokacin su ma duk wani abin haka ake wa Junaidu shine wannan Sayyid Fa'ifa shugaban duk wani sufin duniya shine shugaban su aka suke cewa eh kuma malami ne mutumin kirki to daga baya ne bayan abubuwa suka kara fadi ɗan Indiya da kuma suke da alaka da Indiya haka sun sun sun sama sun kara shigowa musulunci to suna ba sa ɗan tsatsa sun kirki to idan suka ɗauko san san san Allah da kuma san zuhudu din sai su ɗauko abin da suka taɓa sani na addinansu na baya sai su ɗan garwaya ko kaɗan to shi kuma wannan sai ya rika ci kuma ka zan tani bida a yau take ci sai ya rika ci amma kuma tana da mutanen kirki ta hannu kawai suke yi a haka ake yi wannan shine su fatiyar ta hannu zaka ji shi Usman na faɗi to daga baya kuma sai aka samu falsafa can suka je suka je suka koyo falsafar su aka fara da nurul muhammadi aka fara wannan fayar fayar da kuka ji ana ta magana eh ai duk wannan fayar da ba wai su nake ina maganan asalin kalmar na fuyukun a wani sufaye da ba aya ke da ba ake ta nazariya ta fuyu shi ne wato mutum kawai a yaje in ya keɓe kawai ya samu wani ambaliyan wasu ilimin muka daga baya zai tashi daga nasutiyansa nasutiya shine wannan jikin nasa sai ya zama ruhani wani barau barau hali haka wani wani wato wanda yake shi kawai ya shi ya zama wani haske haske saboda haka zai zama ya samu wani bangare na nasutiya shikenan yau za a iya ganin Allah ma wata ma ya zama Allah to asali galibi falsafa ce suka dauko suka rana ka daga nan aka samu sun fara shiga cikin waɗannan abubuwa wanda suka yi kokari suka kokari kamata waɗannan abubuwan a farkon al'amari suka kira shi kuma su bajira ta haƙoƙi bin diddigi shine muhasibi da da gazali gazali yana da wasu abubuwa kan wannan a a a saboda haka za ku ga ku a nan a nan kado za ku ga aya ciki ba zan ba wai ina son faɗi suna ne ba akwai wanda za ku ga su sun shahara da su faɗi gaskiya amana tsarkin zuciya iya na suka tsaya su bacin nasu ba wai ba sa ba suna makici bane suna fata ɗan makicin makicin su amma za ka ga cikin wasu tashi su kawo hadisi su kawo hadisi kairayin nan ka ka ga hadisi wa ina aka samu wai ba da gida ki samu wannan dadifan nan ne amma ko ana na wata za ka ji ya jawo wani abin da yake in ka sake kabi to ka bace har har mutuwa a Kano akwai su da yawa a Kano ana akan samun irin wannan masu bacci na na irin suka zali amma galibi su yanzu su kwaye ai sun mutu da zali ma shi da zali da suke da su da su ko shahidi suna cewa su ba sa garin Allah in suka ce suna wuta hadan ubangiji wanda suna wuta hadan ayoyinsa haka kushe ne ba za a ce risalarsa amma kai su sha'arari suka ce a kai kai ai baka kai bane baka kai arifu ba ai mu muna gan mun gaggani ma su ganin Allah suke so san gaske to daga baya aka rinna shi ya zama dariku shi ne kuka yanzu a ta rigima da su wata attabin su a wannan ainihin ce samu da wuce gani wannan su bacci yanzu na ta hakoki aka rina shi yanzu ya juye ya zama wani abu kuma yanzu ba su bacci da aka sani ba da in ana so kowa ya koma da su mutum ai ba za ta babu da rikan wani waye shi babu to a kowa ya koma na jirajin a huta mana a gani mu an aka kowa na jirajin ba ai mu wato bacci za mu to bacci za mu yi mana wani wani haka gani bida kowa sai dai bida shi a cikin gidan shi wani haka gani amma kaga yanzu wannan ana da mabiya ana kaza ana kaza ana ko kira ana waye an kawo ɗari ko iri iri saboda wannan shi ne dai a takaice tubanci akwai wanda suka taɓa tambaya kan ita wata tubancin da ya take to a takaice dai wannan shi ne dai yadda shi tubanci ya dinga jujjuyawa ya yi daga tahalluƙi ya je wajen tahakkuki irin su da suka zali galibi za ka ga an ne samu wasu abubuwa da falsafa an haɗa amma dai babu ilhadi babu kandara babu ƙoƙarin cewa kowa Allah ne ba ka yi su mutanen kirki ne waɗannan mutanen to daga baya kuma aka fara samun su hallafi ibnu arabi suka fara cewa a ai ba ni babu abin da ke cikin jiki da wannan tufan na wannan altafan na ma sai Allah eh shi babu ruwan shi shi shi dan barbare a wani haka haka wani wanda daga cikin malamu a wannan kasa da shi ma sufin da ya ci ya koshi a sai yake cewa ai tafsirin Hallaju tafsirin Hallaju ai ba a ji an duba bane ana wuce wani ƙarya an ji an duba an ce wai tafsirin Hallaju babu komai a ciki babu wani tafsiri a ciki ko sai banda sai ce wai sai ce dibe da ba sai wani abokina abokin karatuna ne yana zaune shi da yake ya iya bin yake yake shi ba kawai sai kurkurkur a wayansa ya shiga cikin wani tafsirin nasa wallahi cikin ayan farko na alif lam mim sai ga ayan tana kayyade shi abin da wannan malami ke faɗa yana cewa shi ba wannan bai da shi wannan akin da ake faɗa masa duk ba a gane bane waye waye waye waye sai ga shi yana zuwa alifun yace Allah shi ubangijin kenan shi wanda shi ya kirkiro kowa wato in yace ya girgiro abin da yake magana ba ya girgiro da ganin dama da zaɓi ba halittu sun tunturo daga shi sun tunturo daga shi yadda kuka jin nan yace la alif lam lamun shine al-aql al-fa'al alladhi yusammihi ba'd an-nas jibril wanda suke kira shi jibril shine wanda shine wanda fasawa falsafa ke kira shi wannan shine wai ki ba mu hankali kuma zana ce yayi wahayi a duk tunanin shi ne kawai hankali a wajen su active intellect to wannan shine wani jibril da aka je wajen mi alif lam mim mi mun mun jaye wannan mi arab tace wannan shine muhammadu wannan kuma anan ne anan za su hade shi kaza a samu dole muhammadi ai wayi wayi a hade a to kaga yanzu alif lam mim kawai mu samu mu samu mu halle wannan to ina ga sauran ragowar wannan Allah ka barbare kware da gaske al-hallaj shi kansa kashe shi aka yi malamai suka yi ittifaqi akan cewa wannan gaskiya ya riga ya yi zantaka wannan zindiki ne kware da gaske a ta halaka shi aka halaka shi a haka daga baya wasu daga cikin sufaye har yanzu na kasan da suna cewa wai zalunci shi akai shi yasa malamai ke cewa duk wanda kaji ya ce wanda mutum kai shi da akai ba azanci akai ba to ko dai munafiki ne zindiki ne ko kuma jahili ne bisa addini da babu zai ka ce wai Allah da da abin da wanda ya halitta da wanda ake halitta iri ɗaya ne ba bambanci kuma ka ce wai wannan kafircin ba bayyane haka sai ibnu arabi suka faɗa haka kuma wallahi duk waɗannan inda da da kake gani muna neman a zama lafiya ne amma wallahi gidan su ne su ruku sun su fito su ce ba haka yake ba mun kuma sai mu dauko littafi mu karanta ba shikenan ba eh an an faɗi yin wannan galibin da akwai littafi sai a ko a karanta amma ana kira su kenan wallahi duk waɗanda ba suna faɗa farko shi ko alfa da wani atabi a ce wa bai Allah ya fara hanta yace askin adam Muhammad me ya hujan ka saboda awwal ma khalaqa Allahu nuru nabi ka ya jabi ai akida ce yake karfa mai tawa ba sani ba akida ce akida ce Allah ya kyauta abin da muka Allah ya ba mu lada abin da muka ce Allah ya ce wannan وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته